الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin takwas ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga da goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya in ba manta ba muna tura ta hamsin da takwas suratul mujadala inda muka yi darasi guda ɗaya muka tsaya aya ta ta bakwai za mu tashi aya ta takwas kuma wannan shine darasinmu na biyu a wannan sura mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ نعم وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فبئس المصير الله مدوكاكين سركي yace alam tara shin baka gani ila alladina nuhu anin najwa baka gani ko baka da masaniya akan waɗanda aka hana gani wato yin mitin an hana su yin mitin su haɗu zo biyu ko uku ko sama da haka suna tattaunawa sun mai na sannan su dawo limanuhu anhu dangane da abin da aka hana su Allah ya ce daga yau an hana mutum lokacin da muhajiruna suka yi hijira su koma Madina to sun samu kunci kamar yadda za mu ji wajen Yahudawan da aka yi alkawarin zama da su a Madina to shi ne Annabi alaihi salatu wasalam ya ce shin baka da masaniya dangane da waɗannan da aka hana zaman mutum mutum biyu ko sama da haka idan sun ga mumini ko muhajiri ya zo wucewa sai su fara mutum to sai Allah madaukakin sarki yace thumma ya'uduna limanhu anhu sannan suka dawo suka ci gaba da aka da abin da aka hana su annabi ya ga musu cewa Allah ya hana amma suka dora wa na zauna bil ismi kuma suke yin mitin na sabo in kaga suna miki in ma ba a san mumini bane to akan yadda za a kafa gidan giya ne ko gurin tata ko gurin ya kawai ba mitin ne na Allah ba wala udwani da wuce gona da iri domin Allah ya ce kar a yi kuma suna yi wa ba su yake rasuli da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan nan wa idza ja'uka bayan mu'mine da suke wannan cutarwar kai ma idan suka zo ma hayyauka suna gaishe ka ne bima lam yuhayyika bihi Allah da irin a wato abin da ba shi Allah yake a gaida kai ba maganganu ke ga annabi alaihi salatu wasallam Allah ya ce ba an haɗu da annabi alaihi sallama to sun suka haɗu da shi su jefa kalma kawai wa yaquluna ga haka suna faɗa fi an fushi ma kan kawukan su bayan sun faɗi kalmar sun wuce ji sai su ce laula yu'adibuna Allah bima naqul in dai annabin Allah ne me yasa Allah ba zai azabtar da mu da abin da muke gaya mar ba wannan kalmomin da suke gaya mar na muni ai ai haka suka faɗa dama in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw istina bi azabin alim ai haka suka ce banda hauka cewa in dai wannan annabin da ka aiko da abin da yazo da shi gaskiya ne to Allah ka mana ruwan zuwa din jahannama daga sama me yakon ce Allah ka shirye mu magani suka ce Allah ya busu ruwan zuwa su na jahannama hijaratan min as-sama duwatsu daga awisina ko ka turo azabar ba duwatsun ba ita azabar da kanta ta zo kuma ma mai raɗaɗi to to kaga banda iltimasul wasila ta ai ba za a yi haka ba kamata yi ka ce shi ne abin da bahaushe ke iri ɗaya ne ba da wancan in ba haka ba Allah ya tsine sai kuma ya tsine wa kansa ko ba haka muke yi ba za ga mutane ana hira ce wani misali ma mutu ne na duniya ko bal ko wani abu kawai sai ce in ba haka ba Allah ya tsine masa saboda bai san girman tsinuwar Allah ba idan abin da ake nufi da Allah na shine a tsardu wal bu'du an rahmatillah a kore ka kuma a nesanta ka daga ramar Allah shi ne za ga wani ya rasa ya wato ya shiga uku a duniya ya rasa me dalili shi ya tsine wa kansa duk abin da ya taba sai ya lalace komai wallahi shi ya tsine wa kansa a lokacin mala'iku suka ce amin shi kenan ka shiga uku to shi za ko da yaushe wato wani zai ce wa jibansa ba wanda yake je ka wallahi hannu aka sa kai ka sa wa kanka hannu da kafa ba wanda ya sa ba sai na baka cewa albala'u muwakkalun bil mantiq ko da yauje bakin ki ana so kai wuce sun sa ka kiyaye saboda akwai lokacin da kana magana mala'iku za su ce amin akwai lokuta da yawa wani lokacin ma za ka ga kamar musamman lokutan masu tsada mu za ka ga ba mu dauke su da muhimmanci ba hira ke ranar juma'a da yamma lokacin kiran sallah ana kiran sallah kuna wannan hirar a lokacin musu kuke a lokacin ne za ka je wata kalmar mala'ika ya ce amin sai ga mutum rayuwarsa ta ɓarɓarce a rasa me ya faru suna da alaka da irin waɗannan to shi ne yake cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqul suna cewa dan me yasa Allah ba zai azabtar da mu da abin da muke faɗa ba hasbuhum jahannam Allah yake makomarsa ita ce wutar jahannama yaslaunaha ay yadkhulunaha za su shiga wutar su kone fabisal masir tir da makoma in ta zama wutar jahannama mu dawo imam mujahid yace alam tara ila alladina nuhu anin najwa shin baka gani baka san waɗanda aka hana gani ba mitin malam yace sune al yahudu da imam mujahid da muqatil bin hayyan duk sun tsara da cewa yahudawa ne ayatu sauka kansu domin yace kana bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal yahudi muwada'a akwai yarjejeniya alkawari tsakanin yahudawa da annabi alaihi salatu wasallam lokacin da muhajirun suka yi wato hijira suka koma madina wa kanu idza marra bihim rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda sun kasance da sahabi ya zo wucewa muhajir in ya zo wucewa ta gaban su kawai wato jalasu ya tana dauna bainahum yana wucewa kawai sai mutum ya kira abokinsa bai yahudi zai sai kawai su zauna sai a fara maganganu ana daga kai ana kallo shi dole ya karbu saboda haka hatta ya zunna almu'mina annahum yatanajawna bi qatlihi har mu'mini ya tsargu cewa wancan ba mutum din da suke kashe na zai kaga an sai jefa musu ne tsoro an za musu tsoro aw bima yakrahu almu'min ko kuma wato suna tattauna ne akan abin da mu'mini baya so fa idza ra almu'mina zalika khashiyum da mu'mini ya ga haka sai furgita gaba ɗaya shi garin ya ishe gaji ya baro garin su ba komai ya rawo duk dukiyarsa an an yi wa wasu akanta nan ya dawo kuma ana tsorata shi fa taraka dariqahu alaihim daga nan sai canza hanya kullum a ita za canja hanya yau yabu nan can ma in ya koma haka suke sun hada baki suna wannan abu fa na hawo min nabi sallallahu alaihi wasallam an najwa sai annabi alaihi salatu wasallam yace da geu ba a da ƙara ganin mutum biyu yahudawa a zauna ba suna ta zanawa balan yantahu ba ta hanu ba wa adu ila najwa suka koma wa wannan gane mijin din suka ci gaba da yi to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin alam tara shin baka da masaniya baka gani wani irin ladina lu'anin irin amilan ladina nuhu an najwa zuwa ga waɗanda aka hana gani mijin tun mai aujuna limanuhu anhu su koma suke koma abin da aka hana su wa yadda na jauna bil ismi suna yin gani ne na sabo wal auduwa ne da wuce gona da iri ta addan wa ma siyati rasulu da saba manzo Allah domin ya hana su kiyanuwa sai Allah yake wa idza ja'uka gaba ta gaba idan suka zo ma hayyauka suna gaida kai ne bi malam yuhyika billah da irin abin da ba da shi Allah madaukakin sarki yace a gaida kai ba na na insha Allah ya kara mata yadda tace da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudu wata rana wani bai yahudi ya shigo gurin annabi fa qalu ko kuma yahuda suka shigo sai suka ce assamu alayka ya abul qasim assamu alayka mutuwa ta tabbata kan ka ya baban al-qasim haka suka ga annabi kaga annabi cewa yi bil habati sauda'i shifaun min kulli da'in illa sama assam ita ce bitin din sai kawai mutuwa albati sauda waraka ce ga komai amma banda mutuwa to shine yake wato suna faɗan wannan faƙala ta aisha sai na na aisha ta ce wa alaikum assamu kuma mutuwa ta tabbata a kanku kala ta ce faƙala rasulullah ya aisha sai annabi ya ce ya ce aisha inna allah la yuhibbu al-fuhsha Allah baya sa albasha domin kalmar ta yi jibe ta wa'in kan ba sai ya ce wala tafahush ko kalkalota kirkirota ita albashar kuntu sai na ce ala tasma'uhum yaqulun assalamu alayka ya rasulullah baka ji abin da suka ce ba sai suke assalamu alayka fa fa qala rasulullah sai annabi alayhi salatu wasallam yace aw ma sami'ati aqulu alaykum ke ma baki ji na ce musu kuma haka ba assalamu alaykum wa alaykum assalam assalamu alaykum sai yace wa alaykum mutuwa da tabbata akan ku yace kuma haka ko ma ne ka faɗa giza raddul mutum kenan mutum ya zo ya gama abinsa da Allah yake wa ya aqabtum fa aqibu bi mithli ma aqibtum bi wa man yatada alaykum fa tadu alayhi bi mithli ma tada alaykum wa jazaa'i wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ma da yake ce mithliha din tana da wahala mutum ya zazzage ka aka ce wanda ya fara zage shi ne mai laifi kai da karama in dai daidai wa dai da karama baka da laifi ko kasa da haka to in kana so ka da karama daidai sai ya gama zage zagen ya kulkulo tan da tan kace kai ma haka to shine misiliya kai ma haka amma in kada yara ba wa sai kai ziyada in yace shege zaka ce shege wawa domin sai ka wanda ya ba kan kara na rodi za ka yi masa kai ba ma na ita ce ba to saboda haka yi sa Allah yake kai misiliya in ba za ka iya ba ma ka hakura ba man abawa aslaha fa ajruhu ala Allah to saboda haka sai annabi ya ba ta amsa فأنزل الله تعالى يتوكد والنهاية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله أو ترواية إمام البكاري جاء أنها قالت لهم عليكم السلام واللعنة kaga bata tsaya nan ba mace emoji tace alaikum assalamu kai kuma mutuwa ta tabbata akan kuma Allah ya tsine muku shine kan itacen kan rodi kenan saboda haka ta mayar da wannan martani tace mutuwa ta tabbata ya za ku ga yawa mijinta cewa Allah ya dauki ransa ya mutu tace ku ba mutuwa ta tabbata akan ku kuma Allah ya tsine muku albarka ta ga musu haka to annabi ya ji wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi yace innahu yustajabu lana fihi wa la yustajabu lahum fina duk addu'a da ke mana ta alheri Allah zai amsa amma ta muni in Allah in suka yi Allah ba zai karba ba annabi ya gaya wa Aisha Imam Anas bin Malik yana da wata ruwaya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه وترانا النبي أنا زوني لسحبانسا إذ أتى عليه اليهودي فسلم عليه أنا حقا شيء قاونا بيهودي يا زوي متسلم فرجوا عليه سكا ميمة دمرتني سو صحبي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال النبي يتي كن كتني يتي قالوا سكتي سلم يا رسول الله سلم عليه اليهودي kala sai annabi ya ce bal a kala cewa ya samun alaikum ba salamun alaikum ba samun alaikum saboda haka mutuwa ta tabbata a kanku fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam radduhu sai annabi ya ce ku je ku dawo da shi faraddahu suka dawo da shi alaihi suka dawo da shi fa kala nabiyullah sai annabi ya ce da shi a kulta samun alaikum da ka zo wucewa cewa kai samun alaikum kala na'am bai hude ba ƙarya yace eh فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يجي يا كلمه sahabbai yace idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitab daga yau idan wani daga cikin ahli alkitab ya zo ya muku sallama fa qulu alayka ko wa alayka ko wa alaikum ku ga ya mata wannan barkanin cewa kai ma haka al ai alayka ma qulta abinda ka faɗa kai ma ya tabbata a kanka to shine wa yaquluna fi anfusihim bayan sun yi wa annabi sallama ko sun faɗi baƙaƙen maganganu sai su rika faɗa bayan sun wuce kuma a ran su sai su rika cewa laula yu'azibuna Allahu bima naqul in har annabin Allah ne yasa Allah ba zai mana azaba ba saboda wannan kalmomin da muka gaya mana me yasa eh ai wa yaquluna ma ma yuharrifuna min al-kalam wa yahdun salam wa inna ma huwa shatmun bil batil zagin annabi ke a boye law kana hadha nabiyyan la'adzabana Allah bima naqul ai da wannan annabi Allah ne da Allah ya azabtar da mu dangane da abin da muke faɗa ya anna Allah ya alamu ma nasuruhu da bakin suke cewa domin Allah ya san me muka boye فلو كان هذا نبيا حقا لا شك ان يعاجلنا الله بالعقوبه في الدنيا da annabi Allah ne da gaske da da an fusa ta Allah ya sako mana azaba tun a duniya to sai Allah yace hasbuhum jahannam to ai mu ko masu wuta jahannama ta ishe su ai ai jahannama kifayatuhum fi daril akhirah wuta jahannama ita za ta zame musu zanin daukan goyo ranar alkiyama yaslaunaha fa bisal masir ay yadkhulunaha za ta shige ta fa bisal masir tir da makoma in ta zama wato ita ce wutar jahannama sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما يجي ثم قال الله مؤدبا عباده المؤمنين sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ladabtar da bayinsa mu'mini Allah ya kunu mislal kafarata kafarata wal munafiqi dan kar su zamto irin wayancan kafiran da munafikai sai ce ya ayyuha alladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya idza tanajaytum ko kuma in za ku yi naku mitin din daga yau fala ta tanajau bil ismi kada ku yi mitin na sabo mitin na unguwa a masalla akan masallaci ko wato lalacewa wasu matasa ko wasu sun shigo za su ɓata gari wannan duk mitin ya kamata a ce wato dattijai manyan unguwa suna yi da matasa ma amma idan mitin ne da za a yi akan sabo to karkace kar ma a gace ka a gurin to shine Allah ya ce kar ka je irin wannan mitin din fala ta tanado bil ismi za a yi mitin ne da a cutar da wani kawai Allah ya ce kar a ga kiyar ka a gurin kar a ga idan ka wal udwani da wuta gona da yi wa ma'siyatir rasuli da tabawa annabin Allah madaukakin sarki to kada ka je kamar yadda na jadi jahala kamar yadda wato jahilai suke yin irin wannan mitin din min kafara ta ahlul kitab da kafara ahlul kitab wa man mala'ahum da wanda suke mara musu baya ala zalalihim min al munafiqin wato akan batan su daga cikin munafikai sai Allah yake wa tanajau bil birri duk inda za a yi mitin a yi mitin na gyara shine bin Allah madaukakin sarki an samu cewa yanzu ko a lokon ku ne ba ma unguwa ba wannan mai gidan ya rasu ya jima da rasuwa amma ya'yansa yanzu da mata sun fara kawo yanzu suna tara maza a unguwa sai ku zauna ku iyaye ya za a yi me ya matsalar su wani irin taimako za mu musu wani irin taimako za mu ba su makaranta suke zuwa yanzu suka daina to mu dau nauyin su tun da kar su rika jin cewa duk da baba ya mutu kawai idan sa ne ba a gani yanzu ya kamata mu dau nauyi a'a matsala aka samu tsakanin wannan gidan da wancan manyan unguwa ku za ku zauna ku tattauna cewa ya kamata mu magance wannan matsalar daga lokacin da al'umma ta rasa irin wayannan to ta gama ta shiga uku in dai zan to matsala ta taso a cikin unguwa ko kuma a gari ko a loko da tijan da suke raye ba za su iya magance ta wato an shiga uku wallahi bayan ku kanku wanda kuke tasowa kun san bayan ku ba za ta yi kyau ba don ba ku da manya ba ku da manya kamata yi a ce duk abin da ya taso ba ma wai a manya ba kawai har za matasa da abubuwa za su taso akwai mai faɗa a ciki amma kuka kalli rayuwar mun za mu gaya wa kanmu gaskiya an riga an tafa a wannan tsarin babu shi kwata-kwata babu abu zai taso yanzu zai shekara a unguwa sai ka rasa ina elders da ake magana har yanzu har yanzu wayanda muke gani yanzu na yi magana kwanaki nake cewa wannan matsalar wuta da ta taso aka yi kwana goma sha a jere ba wai na nufin tsilla tsilla ba don tsilla tsilla ne an fi wata wannan matsalolin wuta an fi wata dama kafin a zo a yi ajeren ai ana kwanakin da sai a kwanan biyu babu misali aka zo aka yi wannan na ce na rantse da Allah da abokan zaman mu ne abin ya faru a kudu a kwana uku za su tsaye da kasar sai an gyara wannan domin suna da elders lokacin muna ogin 2010 muna service sanata a daina shi sai muke hira da wani da ya rabe ke cewa ya ɗebi yara kaza an tura su ƙasar waje sai ke to amma ya kokari zai wannan da ya rabin ya ce kokarin ne ba wani ko yace dole yayi haka yace mu ce dole yayi yace in bai yi ba za mu dawo da shi yace domin aikin da yake yi yace ba bari ga ma wani abu yace bari ga ma wani abu ba wanda yake tafiya mu sai an tsaya ka'ida muna da komai a rubuce yace manyan mutuna da shi tun taso mu secondary school in ka ba da shiga ta kere institution za a fara janka irin wannan mitin din na elders yace ka rika jin cewa ga manifesta din elders din ga abubuwan da ake so a dora bangare kaza a kai saboda haka ba wai kawai turo kaza ai kaje kawai ka rawa dan majalisa yace ba kai sai wallahi in ko ba haka baka gama istantin ka in an zo zabe za su ajiye ka duk yadda za ka raba kuɗi lokacin da za a yi wani zabe wallahi sai ka kai sai ka taba kasa ba haka muke ba mu kuna kallo mu namu shugabannin kullum sai faɗa suke saboda kawai sai raina mu kullum faɗa suke kuma har yanzu karnukan da yake bibiyan su mara musu baya suke kawai saboda ana dan baka wani abu al'ummar da ta san me take yi mu a yadda muke yanzu kamata a ce jagororin mu sun tsaya tak sun kula sun tsaya sun yi faɗa akan yadda za a yi talaka ya samu sauki ba wani bangare ba ba wai a nemo mutum ɗari da hamsin ko ɗari biyu kawai a basu babura ba ba shi ne matsalar mu ba don za a ci raba babura har abubuwan ya kare kai ba a zo kanka ba amma idan shinkafa ta sauko kowa sai ya ji idan aka sauke kuɗin wutar lantarki kowa sai ya ji irin wayannan abubuwan su ne manufa amma mu ba mu da wannan manufar kwata-kwata saboda haka in ka ga sun zauna suna tattauna to sai gumi amma abubuwa na gyara babu wannan magana abin zai ba aka mamaki duk abin da ya taso ganga ganga ana so a yi shi kamar da gaske sai ga mutane sun yi baya shi sa na gaya wa na ce kaga nan na ce abin da na lura shine duk abin da na san zan iya ni ta aiki in da ya taso zan iya na ce zan yi wallahi ko ba wanda zan saurara kawai zan yi na ce amma wannan al'ummar da kake in ita kake jira na ce za a yi shekara da shekaru ba kai abin kirki ba ka yi abin girki ba. Na taba ba su misali wata ran don inda islamiyyar mu take. Paul ta zo ta fara nan kwasowa za ta faɗo, amma mutane duk suna gani. Da ana gani kaza kaza kaza ce kai. Na kira wa'in ne ba na ce wai me matsalar wannan Paul din. Aka gaya mun abin da za a yi. Kuma wace da za a cire wasu suka fara na ce ba wanda ya ce wallahi sai an cire. Na ce ai da kuɗi na zan yi. aka cire ta kuma bayan an cire mutane suka rika ka kuma yanzu ya wuce ku kuka biyo to irin wayannan abubuwan haka al'umman mu take wata irin al'umma muke ciki wallahi kwata kwata in ka ga an dage ana yin abu to tsirku ne tsirku ne wani ai wani ya fada kwata yanzu ba ka ko jan baya iya kunnawa to wannan sun iya wai yanzu baya kunna jan a yanzu ba ka ganin ai yanzu kunna a ƙasa yake dawowa munafiki shi ne kawai ɗariya mu amma da abin da ya shafi alkhairi wanda za a taso a haɗu yanzu kwanakin bayan rimi rimi rimi rimi aka nufin kamar gaske sai da na har yanzu jira nake wani ya kuma yin magana aka zo aka irin wannan akan matsalar yan shaye shaye muka tattauna da wasu yan da anguwan nan cewa bayan an gama za kuma a kirawo iyayen waɗannan yaran da aka san suna da wannan matsalolin a zauna da su amma suka shiru kuma da manya kamar me kamar ba manya da manya muka yi wannan magana fa kurukuru a kirawo su in ba za su iya ba su ba unguwar kurukuru kuka yadda kuma na ce sai da na faɗa na ce in da na san irin wannan abin da ku ni ba zan sa ido na a ciki ba dan ni ba na shiga ƙarya to haka al'umman mu za ta tafi haka za mu tafi saboda haka duk lokacin da ya zanto babu manya a cikin al'amuran mu mun shiga uku wallahi al'ajin kuma wayannan mutanen da kuke gani muke ta kallon da ana sama wallahi sun ga mai mana lita fiye da yadda ba ku tsammani wallahi tallahi ko raba Najeriya aka yi yanzu dama araba take indirectly araba take domin wannan abubuwan da ake don rashin wutan nan su bai shafe su ba bai shafe su ba don wani ya gaya min ya zo karatun amalin yomi wa laila kwanan zoren takwas a lagos ya ce ana wannan wahalar anan ya ce ko zau ɗaya ba ɗauke wuta ba yana can to haka muke sai cin din duniya juna abin da muka iya kenan kawai a yi ta murnawa da ya fa a kwata yanzu bai da kuɗi kai murna kai saboda haka wayannan abubuwan dole mu gyara abin da ya sa idan mutum ya ɗauki wannan ɗabi'a kai Allah ya duba zuciyar kai ga kai gyara kake so to ko za a sha wahala umuman ko kai Allah zai sauƙaƙa ma individual yawa wallahi za ka samu sauƙi sai dai ka kai mutane kawai abu amma kai Allah zai sauƙaƙa ma tunda ya kalli zuciyarka wata irin al'umma muke ciki ba ma da hawo la ilqawmi la yakadu ne yafqahuna hadisa saboda haka in dai muna so mu ga daidai to sai mun yi abin da Allah ya duk abin da ya taso idan na gyara ne na nufin din gyara al'umma ya zafa to a ga kiyarka kuma kar mutum ya zo ya rika bada excuse in dai na al'umma ne masalan hasul amma muqaddima ala al-khassa yanzu sai a kira taron siyasa mutane su awa uku amma na gyaran matsalar unguwa sai mutum ya zo ya rika wai dai yayi yanzu ya za ku kira mu wannan lokacin akan maslahar ƴaƴanka da jikoki ai ku kwana za a yi akan wannan maslaha ya kamata ka kwana ko ba haka bane bai kamata mutum ya zo ya rika bada wani excuse kaza kaza in in so kake kai bacci sai ko wannan yayan su zauna lafiya za ka yi bacci yawwa ka tsaya ka tsaya a gyara su tukunna sai kai bacci har da mun shari amma wallahi mutkar suka lalace wallahi ba za ka yi bacci kirki ba to saboda haka mun riga mun tafi wai muna tattauna da wani mun je wata ta'aziya dazu muna magana akan mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayar da shi da sarkin Daura Allah ya ji kansu sai yace idan muna magana akan wannan discipline din da seniority sai yace idan a am shi wato aka dan samu matsala a gidan mai martaba in shi yake nabi yace idan aka ga ya sarkin Daura yace ba zai mawaya ba sai ne ganshi ya duro wallahi yana zuwa da ya fito daga mota sai ce kai ne? kai ne kai kaza abin da zai ga abokin ka ne fa kai ne kai kaza to kar a kuma kawai sai koma mota sai kin kuma wallahi an gama ko wanda irin abu ne ya gaya mar ko matan sai ji labari ko ƴaƴa ko wani waye in dai ya fito yayin wannan magana to an gama ina irin wannan mutane zahaban nasu wa baqiyana nas saboda haka in dai ba za mu samu al'umma ba irin wannan wanda za ta faɗa a ji ba elders mu haka muke tafiya kara jibe ba wasu manya to mun shiga uku za a yi ta mana cin kashi kuma shi ake yi yanzu a ƙasa muna ji muna gani shi ake yi saboda haka in za a yi mijin in dai ya jabu maslaha ta al'umma ba excuse ka zo ka ba da abin da zai baka takaici wani lokacin jagororin masu za su ba ku excuse shi wanda yake jagora kansila ko tiyaba ko mai unguwa ko mai gari da zo zai ce uzuri ne jiki to da za a tattauna kai da Allah ya dora ma nauyi kama da shi ka tashi ba daidai bane ba daidai bane saboda haka ya kamata mu lura da kyau wannan al'ummar ya ayyuha alladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum wannan ayar kusan in ba mu da gaske ba mun fara amfani da ita to a kowa zai ta kansa abubuwa za su taso yanzu kuru-kuru a zo za ka ga alauku ana samun yara tsilla-tsilla suna yanke wa mutane waya su je su yanke wai wannan gidan wai ne hukun a taru gaba ɗaya yan da sun layi a zo a zauna a game mafita wai sai kowa zai kokari ya gyara iya na gidansa dan kar a kuma cire ba ba daidai bane ba daidai bane haɗuwa ya kamata a yi ne matsalar mu magance wannan matsalar shikenan kowa zai dau wannan matakin a gidansa amma dai a magance ta ta gaba daya Allah ya sauke to shine Allah yake wa tanadu bil birri in za ku yi mitin ku yi nagarta mitin din Allah da Annabi wanda mutum zai ji cewa ya taso yana da wata matsala ka kirawo shi ko dan waye babansa na da rai ko bai da rai kai wa faɗa na faɗi wani abu kwanaki na ce ni dai na dade ba cewa ne ba a yi ba in ma ana yi na dade ban gani ba cewa in ga natija ya zo da kaya an karɓa na daɗe rabon da ga wannan na rantse da Allah dattijo ya zo da kaya an to an karɓa a ƙananan shekarun mu nace ko bal muke baban wuce ya dawo wucewa sai sai wani ya hakura da battin daga jerin wannan sa ya dau kayan sa ya rike maka kaya ya kai gida amma banda yanzu kana zuwa uban ma ruba karashi wallahi ruba karashi wata da jijuwa wata zan wuce wata unguwa suna battin nace ku ba kwa ganin manya tace dan nan ai haka suke yi nace ai ba daidai bane na tsaya da babur ɗina nake wallahi kuka buga jina yanka ku ba ku da iyaye to irin wayannan abubuwan aka rasa kawai duk karaji ba muke tafiya karaji na ko wannan babba baba ne a yanzu baban da aka ba baba baba ne shine illa rai alaji eh shine illa ko mutum ya doka jara ai baban suwa ne shi banda shi baban zuwa ne kai banda kai kenan baban zuwa ne wanda za ka ga ko yara ne suka taso a tarbiyya idan yaro ya goyi ce baban zuwa na faɗa ake ba kai ba baban ka wani in na kuma jijiran ka ya bai sai ya ce baba na gida kaza amma ina kai Allah ya kyauta wata na dau bil birri wa taqwa ku rika yin wato gani na Allah da Annabi wattaqwa da tsoron Allah wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun lalle ku ciyayi ubangijin da gaba ɗaya a gurin sa za a tara ku fa yukhbirakum bi jami'i a'malikum ya baku labarin duka ayyukan wa aqwalikum da kuma wato maganganunku allati kada ahsaha alaikum yanzu ba kai kawun waɗansu ne ko baffa in ka zo kai ne mafara wai sai ka ji uwarsa tana ɗaure bakin ni wai me yake ba kai fa karin ubansa ne kowa sai a ce wanda yake tsina nama uwarsa ce za ta gaya mana wato sai yana baki wani abu shine mutum iya kasancewar sun fito tsatso ɗaya da babansa ne isa ba ka inna lillahi wa inna ilaihi to shine ma da yake cewa wa akwai ruwaya imam Ahmad ya kawo ruwaya da Safwan bin Muhri yace kuntu aqidan bi yad ibn Umar wata rana na rike hannun Abdullahi dan Umar sai wani mutum ya zo wucewa ta gabansa fa qala jinki dake kai fa sani ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi najwa yawm alqiyama me kaji annabi na magana akan najwa gani mitin rana alqiyama me annabi yake akai qala jinki sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu yace na ji annabi yana cewa yudni almu'min fa yafayuka fa yadaru alayhi kanabahu wa yastara wa yasuruhu minan nas za a zo da mumini sai a ɗauko aikinsa gaba ɗaya sai a ɓoye ba wanda zai gani daga shi sai Allah maɗaukakin sarki wa yuqarriruhu bi dhunubi sai Allah ya rika buɗe man aikinsa sai bayan ɗaya sai ka kai min wannan ko sai eh na ya Allah zunuban sai bayan ɗaya a ta buɗewa wa yaqulu lahu sai Allah ya ce da shi a ta'rifu dhanba kaza ka san zunubin da kai lokaci kaza a ta'rifu dhanba kaza a ta'rifu dhanba kaza a jallin sabo mar hatta idza qararahu bi dhunubi sai ya gama tabbatarwa yayi confession wala bi nafsi annahu qad halaka ya gama sallaba to ya ubangiji yau na shiga uku na lalai qala sai sai fa inni qad satartuha alayka fi dunya to a duniya na rufa ma asiri wa ana abdiru halaka yau yau ma zan rufa ma asiri Allah ka rufa mana asiri Allahumma sunna bi tatrikal jamil thumma yu'da kitaba hasanati zai dauko littafin kyawawan ayyukansa abashi wa amal kufar wal munafiqun fa yaqulu al ashhad wato ranar su ko munafikai da kafirai wato sai a ce haula alladina kadabu ala rabbihim wa innan su suka kare ta ubangijin ala la'natullahi ala zalimin lalle la'anan ubangiji ta tabbata akan azzalimi to innaman najwa min ash-shaytan kadai irin mitin din da yake na shaytani yawan yin mitin na shegantaka daga shaytani shi kuma ana yawan yin mitin ne kamar yadda ake cewa kasar da tafi ko ina mitin tana to amma kaga tana imijin din su na ci gaba ne ya za a kasar su ta ci gaba to saboda haka yawan yin mijin mafi yawancin sa daga shedan ne ya zunan ladina amanu suna yi ne su ma yahuda da ahlul kitabi dan su bakanta wa waɗanda suka yi imani walaysa bi darihim shay'an kuma ba za su iya cutar da su da komai ba illa bi idnillah sai da izinin Allah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun lallai da Allah ne mu'mine suke suke dogaro sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم نعم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu ya wadanda suka ba da gaskiya idza qila lakum tafassahu in aka ce da ku ku dan matsa fil majalisi a guraren zama a wata kira'a fil majlisi a gurin zama fafsahu to ku buda yaftahi Allahu lakum kuma Allah zai yalwata mu zai buda mu wa idza qila shizu aka ce ku tashi fa shizu ku tashi din yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum Allah zai daga waɗanda zai daga daraja waɗanda suke imani daga cikin ku ay yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum darajatin wallazina utul ilma Allah zai daga daraja waɗanda suke imani daga cikin ku da waɗanda Allah ya bawa ilimi da Allah zai daga darajar wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki khabirun gwani ne mai bada labari dangane da dukkan abubuwan da kuke aikatawa mala yace idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu famsahu yabtai Allah lakum mala yace wa dhalika anna jazaa min jinsil amal saboda shi sakamako yana daga yankin aikin da kai kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi alaihi salatu wasalam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci shi ma Allah zai raba masa da katin gida a aljanna wa fil hadisi man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah a wani hadisi kuma annabi ya ce duk wanda ya sauƙaƙa wa musulmi a wannan rayuwar ta duniya shi ma Allah zai sauƙaƙa masa akan wani abun kunci mutum yana cikin kunci ka yayi masa wannan kuncin na duniya Allah zai yayi maka damuwar duniya da lahira kamar yadda na bada misalin wani wani lokaci wani bawan Allah da ya dade a tajiri ne ya dade yana fama da wani ciwo an kai shi India an je Germany an je Egypt an je kasashe da yawa a duniya saboda mai kuɗi ne kuma Allah ya bashi ƴaƴa su kansu duk sun dago kowa mai kuɗi ne saboda haka aka yi ta yawo da ƙarshe dai aka gaji kawai sai dai yake ganin likita a nan wata rana ya je ganin likita ya dawo sun tsaya a gurin wani mai nama dai ake siyan nama na sati ake siya a ajiye a firij a rika amfani da shi yana bayan mota direban sana gaba an tsaya sabo a zubo naman sai ya ga wata mata ita kuma abin da take naman da ya kashin da ya faɗo ƙasa saboda babban guri ne shi take tsincewa haka da aka kawo masa nama ke yi tambayi me nama yake wannan matar me take sai aka ce ai duk kwana biyu ko dan wani lokaci take zuwa ta tsinci wannan ta je ita ma ta amfani da shi shi wannan alajin yace to duk ran da ta zo daga yau a bata na naira kaza kawai a bata yace zan rika ba da kudin wata daya yace kuma kar a gaya mata waye wallahi zanzan da nake muku bai watan nan bai warki gaba ɗaya wannan ciwon Allah ya yi ji wannan fasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya na fasa Allah wa anu kurbatan min kurabi yawmil qiyama tun daga duniya Allah zai fara da yarma to shine ba da yake ce hatta gurin zama in ma baka da kuɗi a zuwa ce ɗan gyara wani da za ku ga yanzu yana ɗan tsukakken gida daga baya Allah ya bashi dama ya rushe gidan ya ƙara yi wallahi wasu malamai suka ce irin wannan ne kawai gurin zama Allah wani ya zo yace dan matsa ko kuma gani yayi kawai ba ba guri ya matsa ma to kai ma sai Allah ya buɗa ma wannan abin da ka raina na matsawa kawai a gurin zama irin sa ne zai janyo Allah madaukakin sarki ya ba buɗi a kaba ma yanzu ya ƙara ya sai gidajen makota ya ƙara faɗaɗawa wani abu kai Allah ya karba kai baka ma sani ba ko da a gurin zama ne a daidai sau kawai saboda wani za ka kamar nata ya babbace ka shiga biya za ka yi shi ma biya biya amma Allah ba zai matsa ba to shine Allah madaukakin sarki yace fasahu ku buda ku fada gaya sai Allah lakum kuma Allah zai buda muku shine malamin suka ce a komai a dukiya kasuwanci kake sai ga naira dubu ɗaya ka fara jarin ka ta goma goma ya sai Allah lakum dubu ɗari ce da kai amma ta zama miliyan yanzu ya sai Allah lakum fafsahu ya sai Allah lakum ku ba ku buda kuma Allah zai buda muku komai kar ka dauka iya gurin zama kawai a komai kada ka raina wannan an fahimta da kyau ko ai komai ma muka ce kaga ba mu zo cewa wai kaza kaza a komai duk abin da aka ce a buɗa kawai ka buɗa to ya sai Allah lakum shi kuma wanda ya zo in ya ga guri a matsayi to ba ce kuma ka je ka ce ibdahu ya sai Allah lakum wannan kuma zaka takura musu an je guri ya riga ya cika to karka shiga nan kuma zai zai zamto mai hukun ka samu lada to sai Allah ya kama ka da ka cutar da mutane me yasa bar ku ji dalilin da ya janyo ma wato suke yin wannan imamu katada yake nazalat hadhihi al-aya fi majalis dhikr inda annabi yake zaba mutane an zo an zazzauna wa zalika annahu kanu idara aw ahadahum muqbilan su munafikai mutum yana zaune bare ya miƙe kafa amma in ya ga wani ya zo yana zaune kai a tankwashe kafarsa take da ya ga wani ya zo kawai zai miƙe kafa ko ya kuma gyarawa eh haka ya babbace gurin ba za a zauna ba to shine Allah ya dauki zarki ya ga kunnan fa amarahum Allah an yasa ba'dhum li ba'd Allah yake ku rika buda wa junan ku amma kuma hadisi Imam Ahmad da Abdullahi dan Umar annabi yace la yuqimu rajulu rajula min majlisi fa yajlisu fihi kada mutum ya zo ya tashi mutum da gurin zamansa shi ya zauna a gurin annabi ya hana walakin tafassahu wa tawassau daidai ku buda ku gyara saboda haka wannan dai akwai amma mutum ya zo kuma ya kukkutsa cikin guri wannan ba babu shi ba daidai ba ne to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa idza qila yajudu sana annabi yace la yahillu li rajulin an yufarriqa baina sunani illa bi idnihi ba baya halatta da mutum ya zo tsakiyar mutum biyu kawai ya zauna sai ka nemi izinin to an zauna sai ce yauwa shine kaida saboda haka in kai wannan to baka baka daidai ba hadisin Abu Dawud da Tirmidhi to shine wai zaki lan shiru ban shiru Allah yace da zara an ce da ku ku tashi to ku tashi yarfa illahu alladina amanu minkum Allah yana daga daraja wanda suka yi imani daga cikin ku alladina utul ilma darajat wadanda Allah ya ba ilimi su ma Allah yana daga darajar wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikata malai yace ai la ta'taqidu annahu idza fata ahadun minkum li akhihi idza aqbala aw idza amara bil khuruj fa kharaja an yakuna zalika naqsan fi haqqi kada ku dauka cewa budawa mutum da kai kamar wato tauye haƙƙi ne ba tauye haƙƙi bane bal huwa rifa'atan wa maziya indallah daukaka ce da wato fifiko a gurin Allah wallahu ta'ala la yudhi'u zalika lahu Allah ba zai tozarta ba wannan abin da kai na lada ba bali yudhi'u biya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira za a saka ba fa inna man tawada li amri Allah rafa'ahu rafa'ahu rafa'a Allah qadrahu duk wanda ya kankan da kai dan Allah sai Allah ya daga alƙadarinsa wa najara dhikrahu kuma sai ya wato ya da ambatanka sai kaga kai suna shi suna da daukaka ba sai ya ake ba Allah ne yake yi to mu mun dade muna yi kaza ba shi bane lokacin da Allah ya ga dama a kanka lokacin da aka kanka ba ne ma ake ba shi za yake yarfa illahu alladhina amanu minkum ai khabirum biman yastahiqu zalika wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai gwani ne mai bada labari ga wanda ya dace da a daga cikin wa biman la yastahiqu da wanda bai dace ba Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Dufai Amir bin Wasila karshen sahabin da ya rasu a sahabbai yace nabi'u bin abdul harith laki umar bin al-khattab usfan nabi dan abdul harith wata rana ya hadu da umar dan khattab a gurin da ake kiransa usfan da ya hadu da shi wa kana umar istamalahu ala makka shi sai na umar shi ya bari ya zama jagora kamar gwamna wanda zai kula da makka shi ya dorawa shiwa nabi bin abdul harith shi aka dorawa wa kana umar istamalahu ala makka fa qala lahu umar sai umar yace da shi kawai na baro ka a maka yanzu kuma ga sa a usman sai yace da shi man istaklafta ala ahli alwadi kai kuma da na baka ajiyar garin kai wa ka bawo ka tawo ai dan gwamna zai tafi sai ya ban mataimakin sa ko saboda haka kai wa ka bawa ka taho kana je je taqlaftu alaihim ibnu abza yace wanda na ban musu akwai wani bawa da ake kiransa ibnu abza shi na ban musu kana yace wa mabnu abza waye kuma ibnu abza ba ma san shi ba fa kana je je rajulun min mawalina wani ne daga cikin bayin mu bararrun bayin mu wanda muka yanta fa kana umar sai na wuri ce takhlafta alaihim maula kada sa wanda zaka ban musu ma ya zama jagora gwamnan su sai bawa shi zaka dora musu fa qala ya amiral mu'minin sai yace ya amiral mu'minin innahu qari'un li kitabillah yace ai ba haddaci ne ya rasul ya amiral mu'minin hafizul alqur'ani shi na ban musu alimun bil fara'id kuma masanin gado bayan ya san qur'ani ciki da bai sannan ya san gado qabil kuma alkali ne فقال عمر سيدنا عمر يتي أما كتورارا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال للي دا ما أنبنكم الله واتي سرادة من الله تبتع غريك ياتي إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويدع به آخرين Allah yana ɗaga wasu mutane dalilin wannan littafin kuma ya kaskantar da wasu dalilinsa. Bai kamata hadisin Alkur'ani ya zama ɗan maula ba, bai kamata ba. sai dai dawa karatun Qur'anin da kai nake zai kai kamata yayin ka ga Al-Qur'ani ya kamata alal aqalli ka girmama kanka domin wani sako ne da aka ba Annabi tsawon shekara 23 kai Allah madaukakin sarki ya baka dan tsantsanin lokaci ya kamata ka girmama kanka ka samu izzatin nafs ولو أن أهل العلم صانوه صانوه ولو عظموه في النفوس لعظم سو ده كذا كذا وانت ما سنتي sai ka ji an sako mutum a rediyo yana wai shine shugaban alarmomi na kaza wai yana goya ba wani dan siyasa wani siyaban ko wani kawai dan tumatanci da rai da kai kai da Allah ya baka alkur'ani na rantsi da Allah duk wanda ya tsaya ga alkur'ani ya kiyaye ka'idodin alkur'ani ko zai ga wato abin da zai je maula yana zaune za a kama na rantsi ba da Allah ya wadace ka kana zaune saboda akwai wanda kawai shi Allah madaukakin sarki ya kimsa mar cewa ya kamata yanzu ya samu wani budi yana so ba da sadaka dubu goma sai kawai Allah ya sako ya sako ka a zuciyar wannan bawan Allah ya zo har inda kake kawo ma yace da Allah ka tashi addu'a domin ya san kai ma abokin Qur'ani ne dan ku ka je ka gama maula kuma an hana ka kuma sannan an raina ka duk inda aka kai banza ne duk wannan haddata ka da kai a gurin da kai ba komai bane saboda haka idan Allah ya baka alkur'ani ka girmama kanka kuna kallo yanzu bawa ne sai na Umar na jin wannan ya gama abadar abin da zai faɗa amma da aka ce hafizin alkur'ani ne sai ya ce lalle annabi yayi gaskiya yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akhari shine malamin ke cewa in dai kaga hafizin alkur'ani wulakantacce to gaskiya akwai alamar tambaya a akwai alamar tambaya kwarai kuwa Mary ya yi hadda ne kuma yana kulumboto da shi kawai tsafi yake eh wasu abubuwan ne wani hanyar daban ya dauka amma hanya ta gace wallahi za ka samu rufin asiri Allah zai rufa ma asiri Qur'ani ha ai ya wuce ya wuce to shine wato annaba ayyuka sayyidina Umar ya karanto wannan hadisin yace kuma malai yace rawahu muslim imam muslim shi rawaito sai Allah yake ni يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نعم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya idan na je kimin rasula idan za ku yi gani da Annabi alaihi salatu wasalam daga yau faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa to duk wanda zai gara da Annabi daga yau sai ya fara zuwa ya bada sadaka sannan zai je ga Annabi alaihi salatu wasalam sai ya fara bada sadaka shine abin da zai kawo sannan zai haɗu da Annabi alaihi salatu wasalam zalika khairul lakum wannan shi ba alkhairi a gare ku wa hada har kuma yafi tsarkin zuciya fa in lam tajidu in kuwa baka da hali kuma kana so lalle ka gana da Annabi alaihi salatu wassalam fa inna Allaha ghafurur rahim ka sani cewa lalle Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai wannan ayar kamar yadda aka karanto yanzu tana sababin nuzul naka kuma already na riga na ga lokaci yayi za mu tsaya nan amma za mu ji me dalilin da yanzu aka kafa muminai doka kuma dokar ta ci gaba da kasancewa ko ku an soke ta daga baya wannan shine abin da zamu tsaya kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen ta shawawa da kofin ta madaukaka Allah ya ƙara ba mana asiri duniya da lahira waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi akwai dan uwa da yake zama a dai shafi'u kan wata tana kwanta a asibiti a Aminu Kano ta sami tafi a lafarta muna roƙo Allah ya kuma sarki ya ba ta lafiya Allah ya kuma sarki dukkan marasa lafiya ya da Allah ya ba ta lafiya na komanda ma da ya ta fama da zazzabi ya yi zazzabin ya warke ya kuma dawowa muna fata Allah ya tafi an da ko gaba ɗaya Allah ya kuma sarki ya ba ta lafiya ya ta kafa duk marasa lafiya ya da Allah ya ba ta lafiya mu da lafiya Allah ya inganta lafiya muna roƙo Allah ya kuma ya tawawa da tsohon da mu iyayen da malamin da suka zuwa gidan da su yana kai kan da kafa masu rai kuma Allah ka kara musu kan kana da amfani wanda suke ga masu yi da addu'o'i masu neman aiki da wasu da suke jarrabawa da masu sana'a Allah ka tallafa musu wanda suka sa aure a gaba da sallah aure ta ko a gaba Allah ma ɗaukacin sarki ka shiga da mu injiniya ya koma yau muna roƙon Allah ma ɗaukacin sarki ya shiga da mu Allah ma ɗaukacin sarki ya kai shi lafiya muna roƙon Allah ya kuma ya ta jarawa da tsohon zama da fatan mu Allah ka zauna da ita lafiya mun ce rayuwa da talauci da ake ba da shi Allah ka yaye mu duk wanda ke neman kan mu da matsaloli da tashi hankali Allah ka magance mu Allah ka kara da ba mu asiri duniya da lafiya matasan mu da yayin mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya mai lafiya اللهم علمنا في أوطاننا وفي حرمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الله يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين